الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar lahadi 19 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 18 ga watan 12 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihin kafin darasi na yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya ɗaya ɗaya ɗan uwa ke faɗa cewa shin wa ko ƙani yana iya sakar ma ɗan uwansa matarsa kamar yadda mutanen gida suke yi a ƙauye kawai wa sai ce wai ya sakar makanan shi matar shi wai ta fusata shi ta bata masa rai ai bai isa ba ko mahaifi ya ce ya sakar ma matarka ba ta saku ba wanda yake da yancin ya sakar ma mace ta saku alkali ne kawai shi ma sai in al'amari ya ci ya cinyewa ka tozartar da wasu abubuwa na wajibi a kanka kuma an ja kunnanka an ja hankalinka cewa ka gyara ka kyautata zama da iyalinka kaki to a lokacin nan alkali kaso ko baka so ba yana iya rubuta takarda ya bata in har ta nemi saki misali mutum ne baya iya ciyar da matarsa baya iya shayar da ita baya iya mata sutura tare da cewa ciyarwa da shayarwa da yi mata sutura abu ne wanda ya zama wajibi an yi an yi da kai ka kasa ka meka mata gida to in ta kai ma alkali kara ta ce kawai ita ba ta takarda tun da baya iya ciyar da ita to ko kaki alkali yana iya sakan maka da ita an gane ko sai dai in ita ta dangana ta ce to ba laifi na iya zama da shi ko da baya kawo abinci ran da ya samu ya kawo to anan kuma haƙƙinta ne ta saukar da kai shi don haka a nan abin da muke so mu gane alkali shi kaɗai ne kan iya sakar ma mutum mace shi ma kenan sai inda dalili amma ko mahaifi idan ya ce ya sakar ma matarka ba ta saku ba sai dai shi mahaifi yana da haƙƙin da zai tirsasa ɗan shi cewa dole ya saki matar kuma ya zama wajibi ɗan ya yi masa ɗa'a idan yana so ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama idan mahaifinka ya ce wannan mata da kake zaune da ita ko mahaifiya ta ce ni fa ba na son zama da ita kawai dole ka sake ta to ya zama wajibi kama mahaifanka ɗa'a dalili akan haka abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yana aure da wata mata yana son ta yana kaunarta amma mahaifinsa umar baya son ɗansa abdullahi ya ci gaba da zama da wannan mata saboda wasu miyagun halayenta da wasu ɗabi'u umar ya ce ma umar ya ce da ɗan shi abdullahi saki wannan mata abdullahi sai yake umar sai ya je ya faɗa ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya kiraye abdullahi dan umar manzan Allah ya ce masa maza bi umarnin babanka abinda babanka ya ce kai mazazartar da shi ma'ana sake wannan mata a dole ibn umar ya tsaye rabu da wannan mata kuma haka hadisi ne ingantacce ya gabata a cikin darasinmu na wannan littafi wani ya zo ya faɗa ma abu darda Allah ya ƙara masa yadda ya ce masa ina aure da wata mata sai dai mahaifiyata ba ta santa ba ta santa yaya zan yi abu darda ya ce masa abinda nake so ka sani mahaifi shine fiyayyen kofa daga cikin kofofin aljanna ya ce in ka so ka kiyaye wannan kofa ko ka tozartar da ita taka ta rage kenan anan yana masa hannunka mai sanda tunda mahaifiyarka ba ta son wannan mata saboda cewa kawai tana gani bata dace da kai ba to abin da ya zama wajibi akan ka karbu da wannan mata don haka waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna cewa mahaifi yana da haƙƙin da zai tilasa ɗan shi ya tirsasa shi dole sai ya rabu da matar da yake aure da ita amma ko shi mahaifi uwa ko uba suka ce sun sakar ma ɗansu mata to wannan mata ba ta saku ba sai dai su ce shi ya sake ta balantana wa kuka ne wa kuka ne sai dai in ka wakilta shi je kaka sakan mun ita to idan ya sake ta ta saku an gane ko sai dai in ya wuce makaɗi da rawa ka ce ya sake ta shi heje mace ya mata saki biyu ko ya mata saki uku sai ka ce a ni daidai na ɗauka wannan kuma abin da ya karu naka ne to don haka a takaice dole ne mutum ya ma mahaifinsa wato dole ne mutum ya ma mahaifansa da'a domin yi ma mahaifi da'a ko mahaifiya abu ne wanda Allah ya wajauta mana matukar abin da suka ce mu yi ko mu dina wato babu saba ma Allah babu saba ma manzansa amma in akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa to idan uwa ko uba suka ce kai kaza to baya halatta kai musu da'a sai dai ka dan ja hankalinsu kai musu galgadi ka nuna musu cewa abin nan bai dace ba saboda haƙƙin Allah kuma shi yake sama da haƙƙin kowa domin da kai da mahaifan naka gaba ɗayanku halitta ne bayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma mallakar shi ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun zo ƙarshen baban da ke bayani game da fagula ta yin sallama wanda hadisi ya gabata wanda ke nuna mana cewa yada sallama wato aiki ne fiyayye daga cikin dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na musulunci ma'ana duk wasu ayyuka na ibada da Allah ya shir'anta mana to yada sallama yana daga cikin fiyayyun ayyuka kamar yadda wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ayyul islami khair yace ya rasulullahi wai wace ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci ko kuma wani aiki ne daga cikin ayyuka na musulunci ya fi komai maza Allah ya ce masa tuɗi imu ba'ama ka ciyar da abinci ga mabukata an gane ku duk a wasu ayyuka na ibada to babu fiyayyen aiki sama da ciyar da abinci na daga ciyar da abinci shine shayar da ruwa ka shayar da jama'a ruwa wannan yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda suke fiyayyu a cikin musulunci shi ne a nan manzan Allah ya ce masa tuɓi imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'us salama manzan Allah ya ce kuma ka yi sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba a nan za mu fahimci cewa ita yin sallama ba ta da alaka da sanin mutum in dai ka fahimci ɗan uwanka ne musulmi to baya halatta ka gitta shi sai ka yi masa sallama an gane ko ka yi sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa za mu iske hadisi wanda ke nuna mana cewa ɗan ƙafa yakan yi sallama ga wanda ke zaune wanda ke kan abin hawa shi kuma yana yin sallama ga wanda yake ɗan ƙafa don haka idan mutum yana zaune to idan za ka wuce da shi an shar'anta mana kai masa sallama in akan abun hawa kake idan dan kafa ne wanda yake tafiyar kafa to kai za ka yi masa sallama kai ya dace ka fara yi mishi sallama ba shi ya kamata bai yi maka sannan daga cikin hadisan da muka karanta a baban mun wuce da hadisin da ke nuna mana yada sallama tsakankaninmu sababi ne wanda ke gadar mana da gidan aljanna a gobe kiyama domin hadisin abu yusuf shine abdullahi ibn salam allah ya kara masa yadda ke fada cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na fada ya ayyuhan nasu afshu salam manzon allah ya ce ya ku jama'a ku yada sallama tsakaninku duk wanda ka hadu da shi assalamu alaikum assalamu alaikum wa at'imu ta'ama manzon allah ya ce kuma ku ciyar da abinci ga mabukata sai ya ce wasilul arham ku sadar da zumunta abu na uku kenan sai ya ce wasallu wannan suniya wato ku yi sallah a cikin dararenku lokacin da mutane suke bacci maza Allah ya ce ku tashi ku yi sallah idan kuka tsare waɗannan al'amurra guda hudu kuka kiyaye su kuka lazince su kuka nace a kansu yau da gobe sakamakon da zai biyo baya manzo Allah yace tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci abubuwa ne guda hudu duk wanda ya kiyaye su sakamakon shi aljanna a gobe kiyama abu na farko ya da sallama duk wanda ka gani assalamu alaikum assalamu alaikum abu na biyu ciyar da abinci ga mabukata bakin gwalgwadon abinda Allah ya hore maka na abinci ka dauka ka ba mabukaci abu na uku sadar da zumunta danginka na wajen mahaifiya da na wajen mahaifi ka ringa ziyartar su kana kyautata musu da dan abin da Allah ya hore maka abu na hudu shine tashi a cikin dare game da yin nafilfili ko da raka'a biyu ce kai kokari a cikin dare ka tashi ko da raka'a biyu ce kai manzo Allah yace tadkhulul jannata bi salam idan kuka kiyaye waɗannan abubuwa guda hudu za ku shiga aljanna da aminci a gobe kiyama hadisi ne ingantacce don haka hadisi na ƙarshe a baban sai yake tabbatar mana halayya da ɗabi'u na mutana wato magabatan ƙwarai sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yanda suke da kwaɗayin ayyuka na alkhairi hadisin al-tufail ibn ubay ibn ka'ab wanda shi al-tufail Allah ya ƙara masa yadda wato ya kasance yakan je ko kuma mu ce Allah ya ji kansa ya kasance yakan je wajen Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wancan Abufail ibn Ubay ibn Ka'ab yakan je wajen Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda idan ya je gunsa Abdullahi dan Umar da sassafe sai ya kama hannunsa ya ja shi su tafi kasuwa Adufail ya ce fa'iza ga dauna ilasu idan muka yi sammako muka je kasuwa lam ya murra an gane ku amma fa wannan hadisi ba yana nuna cewa mutum ya zaman farkon shiga kasuwa domin akwai dalilin da yake hani game da karka sake ka zaman kai ne na farkon shiga kasuwa maza Allah ya faɗa mana cewa shaidani yana da wasu tututun shi guda biyu tuta ta farko wanda ya rigayi kowa shiga kasuwa da sassafe shi shaidani yake mai kama ta biyu ko wanda ya jinkirin dawowa an gane ko abinda ake nihi a nan ma'ana wato yakan fita dai da safe ba sai rana ta yi ba sannan yakan je kasuwa shine yace fa'iza ga dauna ila suki idan muka yi sammako zuwa kasuwa tare da dan Umar ya ce lam ya murra abdullahi ala saƙaɗin wala sahibi bai'a wala miskinin wala ahadin illa sallama alaihi wato ibnu umar ba zai wuce ba da mai sayar da wato shara idan aka ce saƙaƙo wanda yake tsintar kamar wasu kwankuna da wasu kwalabe da wasu abubuwa wanda dai shara ne an zubar da su to akwai wanda zai tattara irin waɗannan abubuwa sai ya sayar da su kaga yanzu misali ai akwai kunkuna wanda an gama amfani da abin da yake cikin su za a watsar da su to wani ya tattara su shi kuma kayan kasuwar shi wanda yake da bukatar wannan kwanko ko wannan kwalba yakan zo ya saya to me irin wannan sana'a shine ake kiran shi saqab me tsintar kenan kayayyakin da aka wato aka zubar da su kenan wanda shara ne mai sayar da bola kenan yace to ibnu umar ba zai wuce ba da mai sayar da wato shara wala sahibi bai'a ko wanda yake da kayan kasuwa wala miskinin ko wani mabaraci ma'ana wani miskini wala ahadin ko daidai da mutum ɗaya illa sallama alaihi sai ya masa sallama duk wanda ibnu umar ya wuce da shi a cikin wannan kasuwa sai ya masa sallama ad-dufail yake cewa fajitu abdullahi ibn umar yawman kaga anan me ya kamata anan mu dauka da ya ce a nan lamya murra abdullahi ala sakaɓe abdullahi ɗan umar ba zai taɓa wucewa da mai sayar da shara wala sahibi bai a ko wanda yake da kayan kasuwa kaya na sayarwa ko wani miskini ko wani daidai da mutum ɗaya face sai ya masa sallama ne za mu iya fahimta a nan a nan ashe ba ɗabi'a ba ce ta mumini saboda kasancewar kaskancin mutum wato kare na shi ko mun kaskancin mutum a matsayin shi na musulmi in za ka wuce da shi kai masa sallama kaga a nan mutum ne mai sayar da shara amma ibn umar bai rena shi ba bai wulakanta shi ba sai bai wucewa da shi sai ya masa sallama to shine a dufai ne yake cewa sai na je ma abdullahi dan umar wata rana fastatba'ani ila suq wato sai ya ja ni cewa in raka shi zuwa kasuwa fa qultu lahu sai na ce masa ma tasna'u bisu to me zaka yi a kasuwa wa anta la taqifu alal bai'i wanda kai baka tsayawa akan wani mai sayar da kaya ka saya wala tasalu anis sila kuma baka tambaya game da farashin kaya wala tasumu biha kuma baka tayawa wala tajlisu fi majalisis su baka zama a cikin wasu mazaunai waɗanda suke na kasuwa kawai haka ka jani mu shiga kasuwa mi ta zagayawa kai ba neman farashi ba kake kai ba wasu kaya kake saya kai ba wani mazauni bane ba na yan kasuwa kake zuwa ka je ka zauna domin ka samu wayewa da sauransu wa aqulu sai na ce masa ijlis bina hahuna na tahaddas zo nan kawai ka zauna mi hira mi zamu je mi a kasuwa tunda ba komai muke saya ba فقال يا أبا بطن ابن عمر يتي مسا يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن wato domin shi a tufail yana da babban ciki ibn umar akan huska ta muda'aba shine kaman wargi yace masa ya ababatun an gane ku a huska ta wargi kana iya fada ma mutum amma a huska ta yin izgili da wulakantawa baya halatta shi ne ya ce wa kana tufailu zabaɓin wato a tufail yana da babban ciki sai ya ce masa innama na min ajilis salami ya ce ka san da cewa fa kawai sammako da muke muje kasuwa saboda mu yi sallama ne ga jama'a mu tara lada mai yawa fa nusallimu ala mallakina duk wanda muka haɗu da shi mu yi masa sallama domin mu samu lada mai yawa za mu iske sakamakon lada wanda Allah ya tanada akan harshen manzon shiga duk wanda ya ma wani sallama to a nan ibn umar allah ya kara masa yadda don ya tara lada ne mai yawa mutum ɗaya in ka masa sallama kana da daraja kana da lada goma hasana goma gare ka kaddar cewa ka samu mutum goma ka musu goma goma su goma kana da lada ɗari to a kasuwa ka kama daga yammacinta kafin ka je gabacinta mutum nawa za ka haɗu da shi ka yi masa sallama allah kaɗai ya san adadinsu za mu tashi babi na gaba ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala kaga wannan kenan a takaice abinda muke so mu gane wannan hadisi yana nuna mana yanda magabatan kwarai suke da kwadayin ayyuka na alkhairi ibnu umar ko Allah ya kara masa yadda yana daga cikin waɗanda suka yi fice a wannan fage akwai hadisi hadisi ne ingantacce ibnu umar da idan aka sallaci sallah ta gawa ibnu umar kawai sai ya juya ya koma wasu gida baya raka gawa in dai aka yi sallah kawai sai ya juya ya koma wasa abu huraira Allah ya kara masa yadda sai yake fada masa ya ce kaka haka kake komawa bayan an gama sallah baka raka gawa ya ce akwai wani dalili akan haka abu huraira ya ce tabbas na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na fada duk wanda ya ma gawa sallah manzan Allah ya ce yana da wani yanki na lada sannan wanda kuma ya kasance tare da gawar har aka kai ta aka binne yana da kwatankwacin wannan yanki na lada kowane yankin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce tamkar girman dutse yake dutsen kuma dutsen uhudu duk wanda ya magawa sallah yana da lada ya kai girman dutsen uhudu ga zinare haka wanda ya raka gawa aka je aka binne ta yana da kwatankwacin wannan lada ibnu umar allah ya kara musu yadda ya ringa ciza yatsa ya ringa nadama yana cewa mun yi sake lada mai yawa ya kuce mana mun yi sake lada mai yawa ya kuce mana tun daga ran nan da ya ji wannan hadisi idan ya sallaci sallah ta gawa baya komawa gida sai ya raka gawar an je an binne to kaga wannan yana nuna mana yanda magabatan kwarai suke da kwadayin ayyuka na alkhairi wanda kuma ya kamata a ce mun yi koyi da su قال المصنف رحمه الله تعالى باب كيفية السلام يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بدمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم عن إمران بن حسين رضي عن إمران بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته وفي بعضها بهذفها وزيادة الثقة مقبولة وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل أنه قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم وأن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وأصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا مهمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا وعن أبي جرين الهجيمي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تهية الموتى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق بقوله malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da kaifiyar yanda ake yin sallama kaifiyar yanda ake yin sallama domin sallama ibada ce ibada kwa ba wanda ya isa ya ba ta kaifiya face Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa kar mu manta yana daga cikin wato al'usulu sita abubuwa guda shida wanda duk abin da aka ce maka gashi ibada ne to ka nemi ɗaya daga cikinsu idan ba a baka dalili ɗaya daga cikinsu cewa Allah ne ya ce a yi kaza ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama to ima za ka ajiye ko kayi Allah ba zai karɓa ba abubuwa ne guda shida abu na farko shine sababi sababi an gane ko ba wanda ya isa ya ba ibada sababi banda Allah banda manzansa duk wanda ya ce maka ga ya kai kaza mai sunan ibada in kayi kaza kayi ibada mai kaza kamar in kayi abu kaza kayi nafila raka'a biyu sai ka ce to wannan raka'a biyu da kace in yi Allah ne ya bada wannan sababi yace in mun yi kaza mu yi nafila raka'a biyu idan bai baka dalili ba to in maza ka aji ko kayi Allah ba zai amsa ba abinda muke so mu gane shiga masallaci da nihin zama waye nuna mana cewa an shar'anta mana mi nafila raka'a biyu in dai mun shigo masallaci da nihin mu zauna baya halatta mu zauna sai mun yi nafila raka'a biyu waye bada wannan sababi Allah subhanahu wata'ala akan harshen manzansa manzan shi yace mana idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atayn idan ɗayanku ya shiga masallaci manzan Allah ya ce kada ya zauna sai ya yi nafila raka'a biyu kaga kenan menene sababin yin wannan nafila nafila raka'a biyu shiga masallaci da nihin zama abu na farko kenan sababi abu na biyu shine adadi ba wanda ya isa ya ba ibada adadi ya ce kaza za a yi sai Allah ko manzon shi duk wanda ya baka wata addu'a ya ce adadi kaza za ka yi so kaza za ka yi sai ka ce Allah ne ba da wannan adadi ko manzansa idan bai zo ma da dalili to in addu'ar kofa buɗe in addu'ar ta dace ma shari'a ka yi iyayen ka a zama ɗaya in za ka iya yin dubu ɗari ba a hana ka ba amma a ce kaza za ka yi adadi kaza za ka yi in ka yi ka tsaya kar ka ɗora kar ka rage to ka tambaya Allah ne ya ba da wannan adadi ko manzan shi idan Allah bai ba wannan addu'a adadi ko manzan shi to baya halatta kai ka shiga gaban Allah ko manzan shi ka ba wannan addu'a adadi ka bar ta kofa bude kamar yadda shari'a ta bar ta kofa bude kai iyayen ka in addu'ar ta dace ma shari'a abinda muke so mu gane waye ba mu adadin salloli a tsawon yini da dare cewa sallah biyar take kanmu az-zuhr mi hudu la'asr mi hudu magariba mi uku isha mi hudu asuba mi biyu waye ba mu wannan adadi Allah ne ya ba mu wannan adadi akan harshen manzansa don haka ibada ba wanda ya isa ya bata adadi sai Allah ko manzansa abu na uku wato shine kaifiya an gane ko kaifiya kace daga kaza za a fara kuma daga kaza za a gama ko kuma kace ga yanda za a yi yanzu wa ya ba mu kaifiyar yanda ake arwalla cewa farko za mu wanke hannuwa in mu wanke hannuwa mu wanke fuska mu kurkure baki mu shaƙa ruwa mu wanke fuska sannan mu wanke hannun dama sannan mu wanke na hagu sannan mu shafa ruwa a kai da kunne sannan mu wanke kafar dama sannan mu wanke kafar hagu wa ya bamu wannan kaifiya Allah ne ya bamu a cikin alkur'ani haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana wa ya bamu kaifiyar sallah in zamu yi zamu fuskanci alƙibla mu daga hannu mu yi takbiratul ihram bayan haka mu dora hannun na dama akan na hagu mu dora akan kirjinmu sannan mu yi karatu in mun gama mu duka mu ruku'u sannan in mun dago mu duka mu sujada daga farko har zuwa karshe waye ba mu kaifiyar cewa ga yanda ake sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana to dan haka ibada ba wanda ya isa ya bata kaifiya ya ce kaman kaza za a yi sai Allah ko manzansa an gane ko sana abu na hudu shine jinsi jinsi duk wanda ya ce maka da irin abu kaza ake yi to sai ka ce masa wannan abu kaza da kace da kaza za a yi shin Allah ne ya ce a yi da shi ko manzansa idan bai baka da dalilin da ya ce gaya da kaza za a yi daga Allah ko manzansa to ima zaka maida masa waye ba mu cewa layya ga jinsin dabobin da ake yin layya da su in ma raƙumma ko shanu ko tumaki ko awaki ubangiji ta'ala shine ya bamu a cikin alkur'ani can cikin suratul hajji wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisi ingantacce wa ya bamu cewa zakkar kono zakka ta hudda kai wadda ake fitarwa a ƙarshen ramadan cewa abinci ake fitarwa kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana nau'ika daga cikin abincin kaga kenan ibada ba wanda ya isa ya bata jinsi ya ce da kaza za a yi sai Allah ko manzansa sannan abu na biyar shine zamani ba wanda ya isa ya ba ibada zamani ya ce a lokaci kaza za a yi kamar irin wannan bid'a da muke cikin ta wadda aka bata zamani a duk tsawon shekara a ran 12 ga watan Rabiul Awwal za a hadu da sunan wai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunar shi an gane ko wannan bid'a ce wadda ta fuska daban-daban wanda an zo da ita wadda ba ta da asali ibada ce aka kirkira wadda ba ta da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sahabbansa a shekara ta 600 aka kirkira wannan bid'a kuma su kansu masu yi sun tabbatar da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi ba kuma a yau su wai har ma faɗa suke da wani hadisin su na ƙarya wai manzon Allah ya faɗa wai nan gaba akwai wasu bayi wasu jama'a da za su zo wai wanda wai sun fi ku sona wai manzan Allah yake faɗa masu habbai kai yanzu hankalinka ya ɗauka a ce yau ga wani ya fi abubakar san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya fi umar banda tsareraki da ake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan taro na alatsi ne abubuwa ne wanda kasancewar abu ne aka zo aka kirkire shi wai kuma mai yin wannan wai shine yake da awar wai shine masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai duk wanda bai zo bai wannan taron wai shi ba masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi din mai hankali ya sani ahlus sunna sune masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisan shi muke karantawa kafin mu tashi daga darasi salati nawa muke masa kuma ya tabbatar mana wanda ya fi mun salati shine masoyina ku da daga kun zauna a majalisin ku kawai malam wane ya ce shehu wane ya ce shine kawai iya zancen su amma mu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku to abu na biyar kenan shine wato zamani ba wanda ya isa ya ba ibada zamani sai Allah ko manzon shi kuma ai kuna ganin kar yadda ake yadawa kuma wannan ya tabbatar ma jama'a duk mai hankali ya sani wallahi akan son zuciya da ra'ayi suke gina ibada wai aka zo aka kirkira wai cewa wai a Saudiya wai an yi taron Maulidi wai har ma a gidan wannan talabijin wai TV gaskiya aka nuna to a Saudiya ba a shan giya ba a zina ba a sata ba a kisan kai Saudiya hujja ce a cikin addini ni kaina na san a saudiya a madina akwai gidan da ake wazifa amma a cikin gida ake mutum ya fito mai a fili ya in ya isa in ya isa ya fito a fili ya wasu shaidanu ne aka samu kawai suka taru kuma wai aka ɗauki wannan wai aka ce wai gaya wai a masallacin mazala sallallahu wallahi tallahi ƙarya ne ba wanda ya isa ya maulidi a ba wanda ya isa ya maulidi a yau a ƙasar saudiya a masallacin mazala sallallahu alaihi wasallam sai dai kai kayan ka a zaune amma ba maganar taron maulidi ba ƙarya ce aka zo aka yada kuma saudiya ba hujja bace a cikin addini saudiya ba hujja bace a cikin addini wannan yana nuna ra'ayinsu da son zuciya in har kun mai da saudiya hujja ce a cikin addini me yasa abubuwan da suke na sunna ba ku dauka sai abin da ya daidai da ku a fatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd don haka a takaici abin da muke so mu sani hatta da al'imamu malik da ya ɗauki cewa aikin mutanen madina hujja ne daga cikin abubuwan da ya gina akan mazhabinsa da yawa daga cikin malamai ba su yarda ba aikin mutanen madina baya zama hujja a cikin addini sai in ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ko aya don haka ahalus sunna wasu ba su da wani wanda suke bi illa Allah da manzan shi mu abin da ya tabbata a cikin alkur'ani ko sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu shine hujja a gomu don haka maganar malamai malami faɗarsa ba ta zama hujja shekul islam ibn taimiyya ko ibn al-qayyim ko muhammad ibn abdul wahab da sauran malaman irinsu ibn kasir da sauransu irinsu al-imam zahabi gaba ɗayansu ba hujja bane ba a cikin addini abinda suka faɗa in mun auna in ya dace ma alkur'ani da sunna za mu ɗauka kamar yadda al'a'immatul arba'a al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad da al'imamu abu hanifa gaba ɗayansu kowa ya wanke kanshi cewa do abin da ya faɗa a tsaya a auna in ya dace ma alkur'ani da sunna a ɗauka in bai dace ma alkur'ani da sunna a mayar masa da faɗarsa to amma wai yau dan son zuciya wai wai an yi taron maulidi wai a saudiya wai shine hujjarsa a cikin addini wannan ya nuna cewa ba ku san inda aka sa gaba ba ya nuna kuma ra'ayi da son zuciya shine addinin ku ba ruwanku da yau ma kenan in wani yazo ya wani abu a can yazo a matsayin ibada kenan aka zo aka haska muku shikenan ya zama ibada abu ya zama ibada abu wannan yana nuna dolanci da karancin tunani da karancin tsinkaye da rashin fahimtar inda addini ya sa gaba wallahi tallahi duk mai hankali ya gane kuma wannan gishiri ne wanda zai kara ma sunna bunƙasa musamman a garin nan tunda ana aka haska duk mai hankali insha Allah zai gane to shine anan abu na shida shine wuri ba wanda ya isa ya ba ibada wuri sai Allah ko manzansa duk wanda yace a wuri kaza za a yi sai ka ce Allah ne yace a yi a wuri kaza ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam to shi ne a nan malam da ya ce babu kaifiyatis salami wannan babi ne wanda ke nuna kaifiyar yadda ake sallama sai ce yustahabbu an ya ƙulal mubtadi'u bis salami an so wanda zai fara yin sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kenan in ka haɗu da ɗan uwanka musulmi za ka yi sallama to abinda aka so ka faɗa ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu an gane ku kenan ka zo da sallama cikakka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shine malam yace fa ya atibi damiril jam'i yazo da damir wato na jam'i kenan ka ce assalamu alaikum wa in kana musallamu alaihi wahidan koda mutum ɗaya ne zaka ma sallama to sai ka zo da damiri na jam maimakon ka ce assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko da mutum ɗaya ne za ka yi ma sallama kenan an so wato ka zo da damiri na jam'i ka ce assalamu alaikum tare da cewa ita wannan matsala akwai saɓani wasu malamai suna ganin in mutum ɗaya ne za ka ma sallama abin da ya kamata ka ce assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda wato sahabin da ya mugunta sallah da ya zo ya bubbuga sallah ya yi sallah kotan kurciya da ya gama sai ya zo ya tarar da maza Allah sallallahu alaihi wasallama na zaune a cikin masallaci sai ya ce masa assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatu manzo Allah ya maida masa sallama an gane ku yace assalamu alayka ba ce ayi assalamu alaikum ba to dan haka anan malamai suka ce cewa assalamu alayka shine yafi dacewa da kace assalamu alaikum amma in jama'a ce a haɗe mutum biyu ko sama da biyu to abin da ya kamata ka zo da damir na jam'i ka ce assalamu alaikum an gane ko in kenan mutum ɗaya ne ka ce assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu in kuma jama'a ne da dama kenan ka ce assalamu alaikum kamar yadda ibnul usaimin Allah ya ji kansa wato yarin ja yadda haka kenan abin da yafi dacewa in mutum ɗaya ne ka zo da assalamu alaika in jama'a ce ka ce assalamu alaikum tare da cewa mutumin ɗaya in ka ce assalamu alaikum shi ma ba kuskure bane domin malam ya kafa hujja da wani hadisi kamar yadda zai zo sai ya ce wa yaqulul mujibu shi kuma mai amsa sallama sai ya ce wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam yace fa ya'ti bi wawil adafi fi qawlihi wa alaikum kenan sai ya zo da wawul adaf wawun da ke hada wata kalima da ta gabata kenan da kalimar da za ta biyo baya in aka ce al'aquf shine hada wani abu da wani abu kenan ka zo da wawun da take hada sallamar da aka maka da sallamar ka da kake maidawa na ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumussalam amincin Allah ya tabbata a kanka sai ka ce kai ma ya tabbata a kanka kenan ka hada da wawun kenan wawul adam tare da cewa kana iya cewa idan mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka ce masa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ba tare da wawun kin ba kamar yadda ibrahimu alaihi salam ubangiji ta'ala ya faɗa mana walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif ibrahimu alaihi salam ya maida ma mala'ikun Allah sallama ba tare da ya sanya wawul adf ba don haka malamai suka ce rashin sanya wawun na halatta amma abin da yafi dacewa ka ce wa alaikumus salam in mutum ya ce ma assalamu alaikum abin da ya dace ka ce masa wa alaikumussalam maimakon ka ce alaikumussalam tare da cewa ya halatta ka ce alaikumussalam kamar yadda kuma shine muka saba a yau in aka ce assalamu alaikum sai ka ce alaikumussalam to amma abin da ya dace ya fi dacewa ka ce wa alaikumussalam shine malam sai ya zo mana da hadisin imran ibn al-husayn Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzan Allah faƙala sai ya ce assalamu alaikum ma'ana ya zo majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a a zaune da ya zo sai ya ce assalamu alaikum faradda alaihi manzan Allah ya maida masa sallama kun majalasa sannan wannan mutum sai ya zauna me za mu iya fahimta a nan idan ka zo wurin jama'a farko abin da ake bukata ka yi musu sallama kar ka fara zanci akwai hadisi ya inganta mazan Allah yake cewa man bada abil kalami qabla salami fala tujibuhu duk wanda ya fara muku da zance kafin sallama mazan Allah yace kada ku amsa masa duk wanda ya zo wurin jama'a ya fara magana ba tare da yayi sallama mazan Allah yace kada ku amsa masa ku sanya shi cikin hayyacinsa ku koya masa ladabi a kauda kai ayi shiru ayi kamar ba a ji ba amma in an fahimci cewa ya jahilci karantarwar to abin da ya kamata sai a kiraye shi sai a karantar da shi a ce masa wani karantarwa ta addini in an zo wurin jama'a sallama ake fara yi a farko tukwa don haka wannan sahabi da ya zo cewa ya assalamu alaikum ya yi sallama farar da alaihi manzan Allah ya bayar masa da sallama kun majalasa sannan sai ya zauna faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama ashir manzan Allah ya ce goma ma'ana lada goma ko ka ce hasana goma sun maja a akar sannan wani mutum na daban sai ya zo faƙala assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah faradda alaihi wato manzon Allah ya maida masa sallama fajalasa shi ma wannan mutumin sai ya zauna faqala 20 manzon Allah sai ya ce lada 20 thumma jaa akhar sannan wani mutum na daban sai ya zo faqala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh faradda alaihi manzon Allah ya mayar masa da sallama fajalasa sai ya koma ya zauna shi ma faƙala talasun manzan Allah sai ce lada talatin al'imamu abu dawud da al'imamu turmizi su suka fitar da wannan hadisi a cikin littafinsu a sunan al'imamu turmizi ya ce hadisi ne kyakkyawa a takaice hadisin ya inganta wannan yana nuna mana yin sallama mataki-mataki ne ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya fi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya fi ka ce assalamu alaikum ka tsaya domin in ka ce assalamu alaikum kana da lada goma in ka kara ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana da lada ashirin idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kana da lada talatin kuma bayani ya gabata idan mutum ya maka sallama to abinda ake bukata ka maida masa sallamar da ta fi tashi kamar yadda Allah ya ce mana wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an gaishe da ku da wata gaisuwa ubangiji ta'ala ya ce ku gaida wanda ya gaida ku da gaisuwar da ta fi tashi idan mutum ya ce maka assalamu alaikum to abinda ake so ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh an gane ku idan mutum ya ce ma assalamu alaikum tare da cewa ya halatta ka ce masa wa alaikumussalam ka tsaya to amma abin da ya fi dacewa ka ce masa wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu domin ka dace da lada talatin shi yana da goma idan ko mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma sai ka ce masa wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu idan kwa mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai kwa sai ka ce masa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa makfiratuhu za ka ƙara wa makfiratuhu domin ƙarin wa makfiratuhu wannan ya inganta a cikin sunani abi dawud da dangane ingantacce ta hanyar sahal ibn mu'az daga mahaifinsa wani ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko kenan na farkon da ya zo ya ce assalamu alaikum maza Allah ya ce lada goma na biyun ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah maza Allah ya ce lada ashirin na ukun ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maza Allah ya ce lada talatin sai aka samu na hudu ya zo shi ko sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu maza Allah sai ya ce arba'un lada arba'in kamar yadda hadisin yana cikin sunani abi dawud hadisi ne ingantacce kenan in mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai sai ka ce masa wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu sannan kuma baya halatta mutum in ya maka sallama kai ka tauye kasa da yanda ya ba idan mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah baya halatta ka ce masa wa alaikum assalamu ka tsaya tunda Allah ya yi umarni auren duha ko kuma ku maida masa kwatankwacin sallamar da ya muku kenan mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalamu ka kyale kaga ka tauye masa sallama iya abin da za ka faɗa ma a kaɗan kai ma ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kamar yadda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa duk wanda ya gabato wurin jama'a shi zai fara yin sallama kuma wannan yana tabbatar mana duk wanda aka masa sallama wajibi ne tilas ne wato ya mayar da wannan sallama da aka masa sannan kuma wannan yana nuna mana mataki-mataki na yin sallama kenan martabobi ne ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya fi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya fi ka ce assalamu alaikum ka kyale sannan hadisi na biyu a baban hadisin aisha allah ya kara mata yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce da ni haza jibrilu ya ƙarabu alaiki salama wannan mutumin da ya zo ɗazu manzon Allah ya ce ai jibrilu ne kuma yana gaishe da ki yana miki sallama aisha ta ce sai na ce wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga aisha ta maida masa cikakkar sallama maza Allah ya ba aisha labarin ya ce jibrilu ne alaihi salam ya zo ɗazu shi ne yana miki sallama yana gaida ki domin jibrilu alaihi salam yakan rikida ya ɗau hoton wani sahabi ya zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya fi kamantuwa da dihiya ibn khalifa alkalbi maza Allah sallallahu alaihi wasallama su da yawa jibrilu idan zai zo gunsa yakan ɗauki hoton wannan sahabi tamkar wannan sahabi ne ya zo wani lokaci kuma yakan zo a sifar bako to shine ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Aisha bata san wane ne bai zo shine manzan Allah bayan ya tafi yake bata labarin cewa wannan Jibrilu ne fa yazo kuma yana gaishe da ki to Aisha sai take maida masa sallama ta ce wa alaihi salamu rahmatullahi wa barakatuh wannan kuma yana nuna mana idan mutum ya isar maka da sakon cewa wane yana maka sallama yana gaida ka to anan sai ka maida masa sallama sai ka ce wa alaihi salamu kamar aka zo aka ce fulanun yusallimu alaika ko kuma fulanun ya qara'u alaika salam wani yana maka sallama sai ka ce wa alaihi salamu an gane ku amma abin da ya dace ka ce wa alaihi salamu rahmatullahi wa barakatuhu kenan ka zo masa da sallama cikakka kuma ba laifi kana iya cewa alaika wa alaihi salamu kai da ka isar mun da wannan sako da kai da shi amincin Allah ya tabbata akan ku ka ce alaika wa alaihi salamu ko kuma ka ce alaihi wa alaika salamu rahmatullahi wa barakatu ka hada da shi kenan kamar yadda kuma a nan ita aisha Allah ya kara mata yadda ta takaita yin sallamar ga shi jibrilu alaihi salam kenan kana iya takaita yin sallamar ga shi wanda ya turo maka sakon kuma kana iya hadawa da shi wanda ya isar maka da sakon shi ma ka tarar da shi a cikin wannan addu'a shine aisha tace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni haza jibrilu wannan jibrilu ne ya qara'u alayki salam yana miki sallama qalat aisha tace qultu sai nace wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu shi ma amincin Allah ya tabbata a kansa da jin kansa da albarkarsa hadisi ne muttafaqun alai kamar yadda malam ya faɗa wato ya auku a cikin wata riwaya ta bukhari da muslim wa barakatuhu amma a cikin wata riwaya babu wa barakatuhu kenan aisha ta tsaya daidai wa alaihi salam wa rahmatullah sai dai malam yace wa ziyadatu sika maqbula kari na amuntaccen marwayaci abin karba ne kenan wannan wa barakatuhu wannan ya inganta kamar yadda ta maida masa sannan kaga wannan hadisi me yake nuna mana kaifiya ta mai da sallama kenan in aka ce maka assalamu alayka sai ka ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam kamar yadda Aisha anan tazo da wawul adab wa alaikum wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh kenan wannan yana nuna mana kaifiyar yadda ake mai da sallama haka hadisi na uku a baban Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza takallama bi kalima idan zai idan yayi magana da wata kalima a adaha salasa manzon Allah yakan maimaita kalimar su uku hatta tufama anhu har sai an fahimci me yake ne duk kalimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaton cewa a karan farko ba a fahimta ba to manzon Allah yakan maimaita wannan kalima su uku ko kuma kalimar da yake buƙatar mutane su ba ta muhimmanci su rike ta manzon Allah yakan maimaita ta su uku amma ba kowane zance ba ne kowace kalima in zai faɗa sai ya maimaita su uku a'a kalimar da take da mahimmanci wadda ake buƙatar mutane su rike to galibi manzan Allah ya kan maimaita ta su uku ko kuma kalimar da ya faɗa yana zaton jama'a ba su fahimta ba to ya kan maimaita ta su uku har a fahimci me yake ne shine ta ce kana annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idza takallama bi kalima idan ya yi zance da wata kalima a adaha salasan yakan maimaita kalimar su uku hatta tufama anhu wato sai an fahimci me yake ne wa idza ata ala qaumi idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wurin wasu jama'a fa sallama alaihim wato ya musu sallama sallama alaihim salasan manzon Allah yakan yi sallama su uku amma yakan yi sallama su uku in ya fahimci cewa sallama ta farko da ta biyu ba a ji ba to yakan yi sallama har zuwa su uku amma a ta farko in an ji manzan Allah baya maimaitawa kenan don haka in ka zo wurin jama'a ka yi sallama kana fahimtar ba a ji ba to sai ka maimaita karo na biyu idan ba a ji ba sai ka maimaita karo na uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake maimaitawa sau uku shine anan malam yace wa hadha mahmulun alama idza kana al-jam'u kaseeran malam yace wannan za a iya daukan shi akan cewa idan jama'a sun zamanto masu yawa ne kamar yadda shi malam ya tafi akan haka kamar ka zo wajen jama'a masu yawa sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah har ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dan kowa ya ji haka shi malam ya tafi akan haka amma kamar yadda wasu malamai suka ce anan wato yana nuna cewa idan yana ya fahimci cewa kamar mutane sun shagala da wani abu ba su ji ba to shine yakan maimaita kamar kusan su kina anan karka samu damuwa ka fusata dan kai sallama daya jama'a ba su maida maka sallama me yiwa ba su ji ba wani zance ya dau hankalin su sai ka maimaita Allah sannan sai ka maimaita har ka kai karo na uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sannan hadisi na hudu a baban hadisin almikida da Allah in kara masa yadda a hadisinsa mai tsawo ke fada cewa kunna narfa'u linnabi sallallahu alaihi wasallama nasibahu min al-laban yace mun kasance mukan dauka mukan dauki wato rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na madara wato mukan dauka mu kai masa an gane ko fa yaji'u min al-layli wato wani lokaci yakan zo mana a cikin dare fayusallimu tasliman manzon Allah sai ya yi mana sallama sallama la yuqizu na'iman sallamar da baya falkar da mai bacci wa yusmi'ul yaqadana ko manzon Allah yakan jiyar da al yaqadan wanda yake falke sallama ce in yazo yayi wanda yake bacci wannan kugi na sallama baya tada shi sannan kuma wanda yake farke kuma zai ji an yi sallama haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yakan yi in ya zo cikin dare shi ne ya ce faja annabiyu sallallahu Alaihi wasallama fa sallama kama kana yi sallim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya zo mana sai ya sallama kamar yadda yake yi kenan in ya zo cikin dare in ya shigo gida in zai yi sallama to yakan kashe murya in ya yi sallama wannan sallama ba ta ta da mai bacci sannan kuma ba ta hana cewa shi wanda yake falke zai ji wanda yake falke zai ji domin murya ce ƙasa-ƙasa sannan kuma shi mai bacci ba a katse masa baccinsa kina wannan yake nuna mana ina masu girka lasifika akan gidajen mutane su kwana suna tilawa kun hana mutane bacci gaya anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ce fa in yazo dan kada ya tada mai bacci manzon Allah baya kugawa baya kugawa saboda shi musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa duk abin da za ka yi ka shiga haƙƙin jama'a to baya halatta haramun ne maimakon ka samu lada sai dai ka samu zunubi wallahi sai dai ka samu zunubi saboda irin waɗannan abubuwa wallahi akwai cutar da jama'a ba karantarwar addini ba ce ba kuma ga hadisi ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare ya wuce da Umar gidan Umar Umar yana na filfilinsa na cikin dare yana karatun alkur'ani yana kugawa maza Allah ya ce masa umar da aka wayi gari maza Allah ya ce masa jiya na wuce ta gidanka na ji kana karatun alkur'ani ka kuga maza Allah ya ce sadda karatunka abubakar shi kuma ya sadda karatun can ƙasa maza Allah ya ce kaɗan ɗaga kaɗan yadda kai ma za ka ji kuma gaya hadisi ne ingantacce maza Allah yake cewa mai bayyanar da alkur'ani kamar mai bayyanar da sadaka ne mai ɓoye karatun alkur'ani kamar mai ɓoye sadaka ne sadaka ta ɓoye ta fi sadaka ta bayyana lada ta fi sadaka ta bayyana lada kuma cikin dare lokaci ne na hutu dare da Allah ya halice shi ya halice shi saboda mu yi bacci mu huta kamar yadda ya ce waje alina naumakum subatan mun mai da baccinku hutu ne ga gangan jikinku duk wanda ka hana shi bacci to ka hana shi ya huta ka shiga haƙƙinsa ka takura masa in har dan Allah za a yi a sauke lasifika a zauna a yi kuma a yi da kyakkyawar niyya ba don nuna gwaninta da ƙwarewar tilawa ko daɗin murya da sauransu a'a a yi don tilawa ta yi ƙwari in ka yi kuskure a tada ka an gane ko shi ne a nan in ya zo cikin dare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in zai yi sallama sallama yake yi ya kashe murya wanda sallamar ba ta da mai bacci sannan kuma wanda yake falke zai ji cewa an yi sallama wannan fa a abin da ya shahi sallama abin da yake wajibi ne fa inda ba abin da yake wajibi mu zala sallallahu alaihi wasallam yayi domin ita yin sallama dole ne in zaka shiga gida kai sallama to akan abin ya zama tilas ne zai yi sallamar amma zai sadda murya shi ba zai falkar da mai bacci amma kuma shi wanda yake falke zai ji sallama kasa-kasa domin ya amsa sannan hadisi na biyar a baban hadisin asma binti yazid Allah ya kara mata yadda lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wato da wata rana ya wuce a cikin masallaci wa usbatun minan nisa'i qu'udun wasu jama'a na mata suna zazzaune fa alwa bi yadihi bit taslim manzon Allah ya dan karkata hannun shi musu sallama al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yace hadisi ne kikkiawa sai malam ya ce wa haza mahamulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafzi wal ishara wannan hadisi za a dauke shi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin lafazi da nuni sai ya ce wa yu'ayyiduhu kuma yana karfafa shi annafi riwa annafi riwayati abi dawud fa sallama alaina manzo Allah ya mana sallama ita asma'u bintu yazid take cewa muna cikin wasu mata muna zaune a nan masallaci manzo Allah zai wuce da mu ya mana sallama tace fa alwa bi yadihi sai ya dan karkata hannun shi lafazin fa alwa bi yadihi wannan lafazi wato akwai nakara a cikin shi bai inganta ba shi na cewa fa alwa bi yadihi domin a iya abinda hadisin ya zo shine yace marra alaina annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi niswatin fa sallama alaina kamar yadda yake cikin musnad na al-Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da mu ina cikin wasu mata manzon Allah ya mana sallama amma maganar fa'alwa bi yadihi ya dan karkata hannu ya daga wannan bai inganta ba kamar yadda malamai suka tabbatar da haka cewa wannan lafazi wato akwai nakara kamar yadda hadisin yake cikin wato wannan al-adabul mufrad na al-Imam Bukhari ta hanyar wato shine Muhammad ibn Muhajir daga mahaifinsa daga Asma bint Yazid take cewa marrabiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana fi jiwarin atrabilli tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da ni ina cikin yan mata waɗanda suke tsare kuna ma'ana sa'annuna fa sallama alaina manzon Allah ya mana sallama iya sallamar ita ce manzon Allah ya musu amma maganar daga hannu wannan bai inganta ba domin malamai sun ce wannan kuskure ne na wani marwaici shine shahar ibn haushab shahar ibn haushab shine yazo da wannan riwaya kadai shi kuma wannan kuskure ne dan haka kuma malamai suka ce babbar hujja wadda wato ke nuna cewa wannan cewa ya karkata hannu cewa bai inganta ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin sallama mutun ya daga hannu hadisi ingantacce hadisin na cikin sunan tirmizi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laisa minna man tashabbaha bi ghairina duk wanda yayi kama da wani mu maza Allah yace baya daga cikin mabiyanmu an gane ku duk wanda yayi kama da wani mu maza Allah yace baya daga cikin mabiyanmu yace laisa minna man tashabbaha bi ghairina yace duk wanda yayi kamantacce niya da wani mu maza Allah yace baya daga cikin mabiyana maza Allah sai yake cewa la tashbihu bil yahudi ko kuma la tashabbahu bil yahudi kar ku kamanta kanku wato da yahudawa wala bin nasara ko da yan mushin manzo Allah ya ce kar ku kamanta kanku da su sai ya ce fa inna taslimal yahudi manzo Allah ya ce domin gaisuwa sallama ta yahudawa al isharatu bil asabi nuni da yatsotsi haka kawai ake gaisuwa ta yahudu su da yatsotsi ne ake nuni wa taslimun nasara gaisuwa ta 'yan mushan su kuma al'isharatu bilkaf da tafin hannu ake haka shi bai yahudi in ma ya haka ko ya daga hannu ya wani nuna maza Allah ya ce karku kamanta kanku da su to don haka baya halatta yin gaisuwa da hannu an gane ku gaisuwa ce ta wanda Allah ya yi fushi da su ya la'ance su ya tsine musu albarka iya abin da ake in ka haɗu da mutum assalamu alaikum shine za ka faɗa masa amma gaisuwa ta hanyar daga hannu ko daga yatsa wannan baya halatta a inda ma wasu malamai suka yi rangwame sai in mutum yana nesa da kai wanda in kayi sallamar ba zai ji ba to anan sai ka hada tsakanin daga hannu da sallama domin hannun ka daga ne kai masa nuni domin ya gane kuma sannan bakinka sai kai sallama shine inda malamai suka yi rangwama mutum yana iya nuni da hannu amma idan mutum yana nesa haka daɗin fa'ida suka ce kamar yadda a yau wani in zai wuce da jama'a wai gaisuwa ce kawai sai ya musu oda yana cikin mota to shi ma wannan baya halatta baya dacewa sai dai ka ɗauki a matsayin odar domin su falka su waiwayo sannan sai ka yi musu sallama ka ce assalamu alaikum to shi ne a nan mazan Allah ya ce karku laisa min naman ta shabbaha bi gairina duk wanda ya kamanta kanshi da wani mu wanda ba musulmi ba mazan Allah ya ce baya cikin mabiyana sai ya ce la ta shabbahu bil yahudi karku kamanta kawunanku da yahudawa wala bin nasara ko da yan mushan sai ya ce fa inna taslimal yahudi domin sallama ta yahudi gaisuwarsu al'isharatu bil asabi maza Allah ya ce nuni ne da yatsa sai ya ce wa tasliman nasara gaisuwa ta ‘yan mushan ma'ana sallamar su ya ce al'isharatu bil kaf wato shi ne nuni da tafin hannu kenan mu sai dai ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum domin gaisuwa ce ta ‘yan aljanna Allah ya mana kyautar ta tun muna raye a nan duniya hadisi na shida a baban hadisin abi jurai al-hujaimi Allah ya kara masa yadda ya ce na je wajen mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai na ce masa alaikassalamu alaikassalamu ya rasulallah wato amincin Allah ya tabbata a kanka ya manzan Allah ƙala sai ya ce la ta kula alaikassalam karka ce alaikassalam sai ya ce fa'inna alaikassalamu ta hiyatul mauta faɗar alaikassalam gaisuwa ce ta matacci kamar yadda a jahiliya in za su gaida mamatansu sai su ce alaikas salam shi wannan sahabi da ya zo jama za Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon ya ce assalamu alaika ya rasulallah ya gabatar da assalamu akan alaika sai ya ce alaikas salamu ya rasulallah alaikas salamu maza Allah sai ce masa la taqul alaikas salamu karka ce alaikas salamu fa inna alaikas salamu sai ya nuna masa illa yace domin fadar alaikas salamu tahiyyatul mauta gaisuwa ce ta mamata amma fa ba yana nuna cewa in zaka ma mamaci sallama ka ce a assal alayka salamu a a jahiliya ne wato in za su gaida mamaci suke cewa alayka salam kamar yadda wani mawaki yake cewa alayka salamu kaisa yake cewa alayka salamu kaisa ibn amir wa rahmatuhu ma dama an yatarahama wa rahmatuhu ma dama an yatarahama shi ne ce alaikas salamu kaisab na amir ya ce amincin Allah ya tabbata a kanka kaisab na amir wa rahamatuhu ma sha'a an yata rahama wa rahamatuhu ma sha'a an yata rahama shi ne ce alaikas salamu to amma abinda za mu faɗa shi ne assalamu alaikum kenan baya halatta mu ce alaikumus salamu ko kuma mu ce a'a alaikas salamu kenan in za ka yi sallama assalamu kake gabatarwa amma wanda zai mai da sallama shine zai ce alaikumus salamu in mutum ya ce maka assalamu alaika kana iya ce mishi alaikas salamu ko ka ce alaikumus salamu ko ka ce wa alaikumus salamu amma kai da zaka fara sallama baya halatta ka ce alaikas salamu domin gaisuwa ce ta mamata sai dai ka ce assalamu alaikum nan insha Allah muka zo karshen baban da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik